بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai a yinin asabar biyu ga watan sha'aban shekara ta 1946 wanda ya daidai ɗaya ga watan fabrairu 2025 miladiyya a wannan majalisi namu na mako mako da muka saba muna karatu cikin littafin Ummatul Ahkam na al-Imam al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba manta ba muna cikin babi na kusufi inda mala ya kulla mana babi akan kisfewar rana a kisfewar wata zai shiga ciki muna nan a cikin karki da muke ma waɗannan hadisai insha Allah za mu ci gaba da yi musu sharhi قال cewa عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس هذا قرشن حديثي din duk mun karanta waɗannan hadisai yau insha Allah abinda zamu zamu ci gaba da yi shine fashin baki akan wasu mas'aloli da suke da alaka da babi da a yau insha Allah abinda zamu tattauna shine hadisi na wanda zamu fara tattaunawa dai ba shine kare ba akwai na hadisi na Abdurrahman ibn Samura wanda yake cikin sahih Muslim wanda shi akwai yanda hadisin ya zo to zai haifi rikitarwa ba karami ba kusan duk abinda muka shato satitukan baya muna karantawa don aka bi ta abinda shi hadisin ya faɗa to komai ya riga ya kuma su kurkuci kuma idan ya ce sahih muslim saboda zahirin shi abin da yake fa'idantarwa hadisin abdurrahman ibn samura shine wato sallama aita ne bayan gari ya washe kaga wannan abu kuma ya ya lalace wannan ba shine abin da aka aka sani ba hadisi wannan hadisi yana cikin sahih muslim da sunan abi dauda ta hanyar bishr ibn mufaddal daga sa'id ibn iyas al-hurayri al-jurairi daga hayyan ibn umair al-jurairi daga Abdurrahman ibn Samura yake cewa bainama artami bi ashumi fi hayati Rasulillah a sa'ilin da nake wato jifa da kibaudina yana koyon jifa da kibau saboda ya koyi seti idan ka safata shamsu sai kawai rana sai na na ga ta kisfi fana baktuhunna sai na na wato yadda wannan kibaudin da ke hannuna wa qultu sai nace la anzuranna ila ma ya haduthu li rasulillahi fi inkisafi shams al-yawm yace wallahi zan je in kalla abinda zai faru ga ma'aikin Allah game da wannan kisfewar da aka samu a yau fanta haitu ilaihi sai na tike wajen manzon Allah huwa rafi'un yadayhi na same shi ya daga hannunsa yana addu'a rafi'un yadayhi ya daga hannunsa ya da'u yana addu'a wa yukabbir kuma yana yin kabbara wa yahmadu kuma yana wato godiya ma ubangijinsa wa yuhallil yana hailala hatta julliya ani shamsi har sai da wato rana din ta zama ta ta yayi wato ta haske ya fito daga gare ta fa qara'a suratayn sannan kuma sai manzo da kanta surori guda biyu wa raka'a raka'atayn sai ruku'i guda biyu ko raka'a guda biyu am ji yanda yanda yanda shi wanda yake kawowa ya ce ko yaje sami shi manzo yana addu'a kaga a lokacin ba fara sallin ba zahirin ruwayar manzo yana addu'a kuma da ya same shi yana addu'a baya gama addu'a a cikin addu'an nema wannan yin ranar ta yayi mu kuma abinda muka saba sani a sauran ruwayoyi cewa a cikin sallar ne matsala wani abu ya faru da shi sannan kuma ya ce kuma ya karanta surori guda biyu wanda wannan ba mu da iskali ya kuma ce ya yi raka'a biyu to raka'atayin da ya faɗa a nan ruku yake magana ko kuma raka'a to wannan kagari ya sa malamai a sun yi turus wannan isnadinsa sinadi na sayi shi a sa'id ibn iyas al-jurairi fika ne malaminsa shi ma kuma hayyan ibn umair al-qaisi al-jurairi abul ala shi ma fika ne imamu nasa'i ibn sa'ad da ibn hibban da sun wataka shi Abdurrahman ibn Samura kuma sahabi ne. Kaga a cikin ruwaya ma yana cewa wai shi ya wai ya gan shi, ya ga manzo Allah. Kaga wannan dole sai an caje wannan ruwaya sosai. To galibi malamai in aka samu wannan ruwaya badaddiya abinda suke bi shine su fara ganin mazajen isnadi. Wannan dama tabbatan mazajen isnadi reshi ne na tabbatan ma'anar. In bai tabbata ba kaga shikenan ba za wani kallafa ma kai wajen me yake nufi me bai nufi ba. to aka duba maza wannan jin isnadin shi bishir ibn faddal wanda ta hanyar shi ne zaka kawo wannan ruwaya sace maka kawo to ba shi kadai ya kadaita da shi ba akwai salim ibn nur al-abbar kamar da ke sahih muslim in shi kansa dai da kuma sahih ibn khuzaimah yayi ma shi bishir ibn faddal wato mutaba kaga ba zai a ce bishir ibn faddal shi kuskure ba a can ma haike cewa hatan jalat hasira ta ta yayi ranar wato ta zama duhun ya yayi wa qara surataini ya kuma karanta surori guda biyu wa raka'a raka'ataini ya kuma karanta ya kuma yi ruku'i biyu ko yayi raka'a biyu wannan ihtimali ne da malami ke bayarwa akan ma'ana sannan kaga bishr ibn al-fadl da salim ibn nuh ba su kadai suka ruwaito wannan daga al-jurairi ba akwai abdul a'la ibn abdul a'la shi ma ya musu mutaba'a yana ruwaitowa daga al-jurairi yace wa yuhallilu wa yukabbir yana halala yana kabbara wa yad'u yana addu'a hatta husira anha har sai da wato ranar wato aka yayi wannan duhu da ke maranan nan falan ma husaira an ha qara suratayn wa salla rak'atayn yayin da rana ta yi wasai wasai shikenan sai je ya yaje salla ya kai kanta suroyi guda biyu kuma yayi wato ruku'i guda biyu ko yayi ra'a guda biyu wannan fasara wannan shi kansa kaga yana ruwan tana wajen Imam Muslim Imam Nasa'i afwan wannan ruwaya ita ma tana wajen imamu muslim na da kuma sauran marwaita na ibnu kuzaima da sauransu sannan kuma akwai imamun nasa'i ya fitar da mutaba shi ma da su waɗannan mutane guda uku suka samu muka ce bishin ibn faddal salim ibn nuh da kuma abdul a'la ibn abdul a'la to akwai kuma wahab ibn khalid kaga mutane guda hudu kenan shi ma ya rawaito daga shi dai kansa Sa'id ibn Iyas al-Jurairin shi ma ce hatta husina min hay Hamza la dinga karatu irin addu'a har sai da rana ta yayi a kuma kama sai kuma manzala ya miƙe fa salla rak'atayn yaje ya irka salla raka'a biyu wa arba'a sajda da kuma sujada guda hudu kaga wannan muna da wato mutane guda hudu suka rawaito daga wannan malami guda daya akwai Bishr ibn Mufaddal shi na farko sannan kuma akwai salim ibn nur al'abbar shi ne na biyu sannan kuma akwai abdul'ala ibn abdul'ala shi ne na uku sannan kuma akwai wahayib ibn khalid shi ne na hudu duka sun yi ittifaki wajen ruwaito wannan hadisin daga aljurairi jurairi shi ne sa'id ibn iyas aljurairi babban malami ne shi kuma yana ruwaitowa daga hayyan ibn umair shi ma kuma fika ne yake ruwaitowa daga sahabban manzon Allah sanaka kaga magana a ce waɗan su wanda suka ruwaito wannan ruwayar daga jurairi su suka yi kuskure bai taso ba mutane hudu su ruwaito kuskure iri daya kaga sai dai a ce ko malamin su ko malamin malamin su ko sahabu in dama mutane uku suka rage a islami kenan yanzu to wannan shine dai abin da yasa malamai suka tsaya suna ta suna ta mai da jawabi kaga amma a wannan ruwayar ta mu ta karshe ita an ambaci sujada guda hudu da kuma ruku'i raka'a guda biyu ko ruku'i guda biyu so da haka ihtimali na malamai kamar da muka faɗa amma sauran ruwayoyi su ba a faɗa ba saboda haka wato malamai suke ta maganan wannan hadisi me yake nufi da ya haifar da tarnaki kwarai da gaske da iskali mai girma wajen a kokarin tafiyar da shi wasu sun yi sun yi ta wato ba shi fassarori wasu kuma sun wato raunar hadisin suka ce hadisi ne wanda ke bai tabbata ba ba yi da rauni yana da rauni afwan shi kasan albaniya daga cikin wanda ya ce wani hadisi akwai kuskure a cikinsa kuskure aka yi amma shi yana cewa wanda ya kuskuren daga cikin ɗalibai ne na shi aljurairi sa'id ibn iyas aljurairi to amma ga muka ce kaga mutane hudu su ruwaito abu iri daya zai wahala zai wahala abun nufi shi yana cewa wai wanda ya ɗalibansa ne suka yi wannan kuskure sai wannan kusan daga cikin ruwa to in ga in ce ɗaya kuskure ya za a ce kuma sauran uku sun yi kuskure shara albani a cikin littafi da ya na wato sallan salatul kusuf shi haka ya tafi zuwa gare shi ce shi yana ganin wannan kuskuren daga wanda ba shi wanda ba shi bane to kuma amma wasu daga cikin malamai sun rawana su ma kamar da rawana amma kuma irin hujjan da ya faɗa suka faɗa ba akwai Abdullahi ibn Mani al-Utaybi ya da wani bahasi da yayi ya kira shi al-Misk al-Maduf fi hal hadith Abdurrahman ibn Samra fil Kusuf ya kira bahasin da yayi akan wannan hadisi da wannan suna al-Misk al-Maduf fi hal hadith Abdurrahman ibn Samra fil Kusuf ya magana kan shi wannan hadisin me abin da sa asali wannan littafin wannan ba sun yana cikin majmu'ai da littafai da aka na wato ba boss da yayi wato bincike ne yayi ba ɗaya ba biyu ba uku ba ya haɗa su ya sai zama littafi ɗaya ya sa mishi suna nafqul nafqul abir shek bin bas ya mishi muqaddima to a ciki akwai inda wani babi da yake ma littafin nashi yayi magana akan wannan hadisin to shi abin da yake faɗa ba irin kuta ba ne faɗa ba shi cewa yayi wannan hadisin ta fuskar isnadi ya tabbata Abdulrahman ibn Samura ya faɗi wannan maganar to amma dai yana cewa siyaƙe shi yana nuna cewa ba haddace ba harashin haddacewa za a gani ko dai daga Abdulrahman ibn Samura sahabin ko kuma daga ɗalibinsa ko Hayyan ibn Umair ko kuma daga ɗalibinsa wato shi shi wato Aljurair to wannan shine abinda shi wannan malami ya faɗa ko da wannan kuma abu ne mai sauki ana iya samun hadisi daga a isnadinsa kamar ba a da wani matsala sosai isnadin hadisin kaga ba matsala amma kuma ana za a ji cewa to duwar suka rawaito hadisin ba su haƙa ma haddace shi daidai ba sun ɗauko hadisin ko sun burkita hadisin sosai gaba ya kowa baya ana samun wani a cikin ruwaya kaga ruwaya ta inganta amma kuma sai a samu wanda ya rawaito hadisin shi kuma wato ya ya faɗi hadisin ba ba ba daidai ba ko Aisha ma in za a tana ai za ka tana yawan ba musabbai yaran rike kan wasu abubuwa wasu abubuwan tana dacewa ai ta ce wannan bai fahimci abin bane ko ga yadda abin yake amma shi yake dauka ba daidai ba ana samun haka ga har sashi sahabban ma wani ya rawaito abin amma kuma shi ya rawaito sai ya zama ya dan kuskure daya biyu a ciki kuma idan wani hadisan wasu har ma sun karanta su da bincike da wato bincike wasu ma a cikin littafin su mushkil athar bayan mushkil athar sun kamar bahawi yayi magana kan irin wani hadisai da za ga zahirin sa ko da isnadin ko a matani akwai matsalolin a cikin sa kamar hadisin la tasumu yawm as-sabt fa in lam yajid ahadukum illa liha inabatin a'udhu shaddat falyadhuku hadisin dake hana cewa kai azumi tutur ran asabar wasu daga cikin malamai kamar ibn taymiya suna cewa hadisin nan ta fuskan isnadi ya tabbata amma kuma ba hadace bane ba hadace daidai bane kamar hadisin da yake cewa Anas yana cewa ayi wato wata na Muawiya ya je maka yayi mutane basmala ya bayyana to kaga wannan su shi inda aka ce ya je can ko a Madina ne Hijaz ne aka ce ya je ya bayyana musu su kuma daga cikin sunnar su shine asurta basmala to ya za a ce kuma shi inda yake su kuma sunnar su a wajen ana aka ce yayi wannan sunnar su a wajen shine kishiyan wannan wannan abin da yayi din kuma aka ce shi fa gashi har wai sahabbai da suka rufe wannan gyaran kuma shi ma daga baya ya gyara kuma da ya dauko gamman wannan sabon ya koma sham ko bai koya mata tare sham su ma wannan sunna ba alhali kuma an san tare sham akan saban wannan sunna ne suke wannan dai yana daga cikin yadda malamai ke gane cewa hadisi ko da ana isa mu ga hadisin ba ana ba a tantaban cewa wani abu makamancin wannan ya faru amma dai ba hadace ba to wannan shine abin da shi wannan malami yake faɗa shi Abdurrahman ibn Samura yake faɗa game da wannan abin nan to sai kuma wanda suke ganin suke ba hadisin tawili akwai masu yin hadisin tawili kamar daga cikin malaman malaman maliki akwai abu abdullahi muhammad ibn ali almazari abu abdullahi muhammad ibn ali almazari shi yake cewa shi abu abdullahi muhammad ibn ali almazari ke cewa shi hada mahmulu ala annahu sallallahu alaihi wasallam zada ba'da al-kusufi rak'atayn tatawwu'an yake cewa shi abin da yake gani wannan riwayan ta abdurrahman ibn samura wannan za a ɗauke shi ne akan cewa manzo Allah ya ƙara wata raka wasu rako'i ne guda biyu ta ɗauki ya je ya same shi ne ya gama sallah eh daga baya kuma yawan tadawi tadawi sau ila yi dai ya gode wa ubangiji dan da baya ce da yayi raka'a biyu ya kan surori guda biyu sannan kuma ya wata ila yayi wal haqu wani abu kaga wannan in masu dama neman banda umari da manzo Allah yayi na wal ha yaushe an taba ganin manzo Allah yayi wal ha wata ila wannan sai su to ai mun samu hadisi da mutum kuwa in ya tabbata kenan wani almazari Abu Abdullahi Muhammad ibn Ali almazari shine yayi wannan tawjihi to amma dai annawawi ya ce kai wannan shi bai gamsu ba albani kuma ya karba shi yanzu albani yake cewa to kai annawawi da kace baka yadda ba to in dai kace baka yadda ba to ba ni ba san ya za ta hadisi ba kuma shi ya daure wa albani yace albani yake cewa in dai ya tabbata in ya tabbata to dai a dauki ra'ayin shi a matsayin cewa wannan ba sallar kusufi Abdurrahman Abdurrahman bin Samura yake bada labari ba wata sallah ce ga manzo Allah yayi shi yake tana yaje shi kai to saboda ai kaga ba da shi aka fara sallar ba cewa yana can wani waje ma da nisa irin tumo da ya tike wajen ma'aiki sai sami shi na addu'a eh haka yace sami shi na addu'a to wannan shine ra'ayin wato almazari albani kuma yace kuma in dai ya tabbata to kuma a dauki wani ra'ayin haka ma ya fa alheri shi a wajen sa to sai mu ra'ayin wasu daga cikin malamai irin su albayhaqi albayhaqi da shi da annawawi da abdul muslim abbas daga cikin manyan manyan jigajigan malaman hadisi da suke saura a wannan a wannan zamani duk da tsufan da suke fama da shi a yanzu da wato nauyin jiki amma da ta daga cikin wanda suka yi saura wanda ake amfana kwarai da gaske da su to duka suna cewa Abdulrahman ibn Samura ya riske manzo Allah ne a raka'a ta farko to abin da suke faɗa kenan taujihin su ba wai raka'a wani raka'a ta biyu ba a ita ce dai Abdulrahman ibn Samura ya hadda manzo ya riske manzo Allah ne ta dama ya riska su yi ya riske shi a raka'a ta farko sannan kuma daga baya a wannan raka'a ta farkon aka samu aka yi sa'a rana ta yayi da ta yayi shi kuma da je shi da shi ya ji da shi yana addu'o'in sa mazala ya daga hannu yana addu'a yaje ci da shi da ya gama kuma mazala sai ya ƙara yin ruku'i guda biyu a raka'a ta biyu wanda shi shine yake bada labarin cewa wa raka'a raka'a ta yi wannan shine ra'ayi shine ra'ayin al-Baihaqi kuma ya faɗa cin asali kuma annabawi da su abdulsun abba da sauran malamai da yawa sun karbi wannan ra'ayi suka ce wannan shine daidai suka annabawi ke cewa waje da hufis salati ya same shi a sallah ne thumma jama'a jami'a ma jara fi salati shi mai tashi ma da labari sai ya faɗi da abin da ya faru a sallan bai wato rarrabe ba ya ce sai da aka kaza sannan kaza sannan kaza shi ne kawai abin da ya dami da mu da shi ne ya gaya maka a dunkule me ya faru a wannan rana ke thumma jama'a jami'a ma jara fi salati min du'a'i wa takbirin wa tahlilin wa tasbihin wa tahmid ya faɗa maka me ya faru na kabarbai da aka yi da kaza da kaza da kaza da kaza da aka yi a wato shi abin da yana faɗa abin da annabi ke faɗa a nan akwai akwai gaba akwai jinkitarwa akwai gabatarwa a shine akwai abin da ya faru a hadisin da ya kamata ya ce ne manzo da raka'a biyayyi amma dai ni da na tashi da jin da shi na ci da shi a raka'an farko ne yana addu'a da aka yi addu'a kuma shi kenan wannan raka'an farkon ma wannan rana ta yayi da ta yaye kuma shi ka da ya samu shi karka ta bi shi a nan ya ga kuɗi guda biyu kawai da sutura guda biyu da guda biyu kaga wannan in aka yi haka to kuma ai wato ma'ana ta fito eh wanda ga da walai eh to wannan tawili ne tawili ne amma dai wannan ai zai ƙara wato sa ka fahimci yadda malamai ke shan wahala yadda suke shan wahala wajen idan aka samu iskari sun san dai bayan da za a yi abu ne da guda ɗaya dole an samu wani yayi kuskure fi sai a shiga inda za a yi a tawfiqin abin saboda tabbatan isnadi rishiyan ta na tabbatan mata in isnadi ya tabbata ba a da sauki kawai ka zo ka shara ba kamar mutum ne za ga kawai mutum shi bai zama ce kawai wani ban yadda ba a ce wani wani ya roci shi ban yadda ba a su in ta tabbata daga ba'ikin ya faɗi wannan magana ko ya tabbata isnadi ya kai tirya tirya to sun cu suna da amincin cewa a wato wannan mazajen ba za su yi ƙarya ba ba mai zuwa shashi baɗi sai dai ana iya samun wato da kulli jawadin kabwa kowane ingarman doki yana iya kuskure a samu wani yayi kuskure wajen ruwaito wannan ruwaya din to amma wannan ra'ayi na su al-baihaqi sa annawawi shi abin da zai mishi ishtali shine wato wannan ƙarin da muka samu na ruwayan Wahab ibn Khalid shi cewa yake sun makama sai tashi ya sallah fa sallah rak'atayn ya sallah raka raka'a biyu ko ruku'i biyu sai ce wa arba'a sajidati to idan idan in duka wani ruku biyu aka yi to ya kamata ce ne ya kuma yi sujada biyu da dama ita ce sujada biyu ce a raka ana sujada hudu a raka to kaga sai yana bada hikayar salloli guda biyu raka'a guda biyu ne amma yana bada labarin kuma da ku idan ya kai na'am eh ai wannan kama duk ba duk ba zai zama kama wannan zai iya zama yayi niyya ne ya kuta niyya kamar inda Allah ta rake idan qultu ila salah eh a ba dole sai a zauna ba sukan kawo cewa idan mutum ya tashi adiyan zai abu sai a ci kawo wannan ifi idan kama ko wani abu ga Qur'ani ya ce idan qultu ila salah ku tashi za ku yi sallah wato kun kun yi nufi za ku sallah za ku yi sallah wannan bai zama matsala ba shi dai anan inda inda iskali yake rike sa a gane kaga su wannan tawjihi da suka yi tawjihi ne mai kyau to amma da wannan ruwayan wani Buhari ibn Khalid shi kuma ya ta bata da matsala ita kuma saboda a ciki cewa yi an yi ruku'i biyu kuma aka sujjada ku to wannan kuma ayi sabani ne sosai shi ma in dai ba wai za a ci shi Buhari ibn Khalid shi kuma ya kuskure ba to amma shi ma dai yana da wahala kuma ka zo kai ta cewa wani ya kuskure babu dalili an caji sosai to shi al'allamatul jazira Sheikh bin Bas shi cewa yake yi yana ganin wannan kuskuren gaskiya daga Ahmad ibn Samura ne shi sahaba yace ka anna Abdurrahman ibn Samura khafiya alaihi ba'd ma waqa ina ganin dai wannan sahabi ya kuyan masa wasu cikakken abin da ya faru a wannan rana ya kuyan masa ya sa shi ya rasa wasu daga ciki ne bai samu cikakken labarin ba kuma ajiranci ya dan adam tana yake bai shiga goma bai ko bai samu cikakken labarin da ce gibin abin da ya rasa ba wannan shine abin da shi shi abin da shi shek mai baz yake yake nuni zuwa gare shi cewa wata kila shi bai haddace asali cikakken abubuwan da suka faru bane ya bada hadisan a bayan da suke bayan da yake ba to to wannan shine da a takaice ra'ayin da na kaso na malamai kun dai ga yadda hadisin yake bayan ni yi duba zuwa ga hadisin hadisin yana da abubuwa da wanda zaka iya cewa ka ka iya zungurin hadisin da shi ta fuskan isnadi ko ta fuskan wato su kansu shi kanshi matani din na farko dai akwai shi kanshi ittirab na na barwaitin da aka samu wataƙila mu ce wannan inda inda aka samu ba daga shi ba daga su waɗannan suka rawaito ɗaliban jurairin ba ne su hudu ne mu ce dai ko dai daga jurairi din ne ko shi daga malaminsa shine wannan Hayyan ibn Umair al-Jurairi ko kuma daga shi Abdurrahman ibn Samura da yana sahabi to amma kuma babu wani wanda baya kuskure wannan dole wannan kaga inda idan a ce an samu daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne idan in hadisin kuskure ne aka ba Abdurrahman ibn Samura to dai ko dai a ce Juraidi ne ko a ce kuma shi wannan bawan Allah na Hayyan ibn Umair ɗalibinsa da malaminsa afwan sai da ce kuskuren daga cikin su ne wani ya kuskura amma ba a ce kuma daga ɗalibai kuma shi a juraibi ne ba irin su wahid ibn khalid su bishi ibn al-faddal su salim ibn nuh al-attar su da sauran wanda suka yi ruwaito ruwayoyin daga daga wajen su to a ce waɗannan mutane biyu suka kuskure yafi akan a ce sauran jama'a suka kuskure su wannan yafi yafi sauki in kuma muka ce daga sahabbai ne a cewa bai riske isan baki ɗaya ba to wanda zai wanda zai kama da alamar tambayar cewa amma iya da shi wani bangare da kisa abinda aka fi tsammani shine idan abinda bai riska ba zai tambayo sauran sahabbai to amma dai abinda ne ya fi bayyana mun shine magana Sheikh Bas Abdurrahman ibn Samura abu biyu ne ya faru a hadisa akwai bangaren da shi ya gani akwai bangaren kuma da bai gani ba shine sallah shi bai riski sallan ba bai samu sallan ba so shi kuma cikin a cikin iko Allah sai ya zama abin da ya gani shi ya faɗa labarin da aka gaya mashi kuma da cewa ai sana raka abi shi kawai bin diddikin wani irin sallah akai ba shi kuma sai ba da labarin abubuwa guda biyu wato ka zai zama bangaren da ya gani shine abin da yace na tike shi sai same shi yana addu'a bangaren kuma da bai gani ba shine cewa ai sallah ina ganin wannan ra'ayin shi yafi shi yafi daidai saboda abin da zan faɗa wannan kuma ana iya samun haka kaga mutum yayi kiyasin abin da ya gani na ba da ya kiyasa abin da bai gani ba akan abin da ya gani ya istinbabi istinbabi yayi kamar inda ma yake cewa man qasa ma lam yarahu bima ra'a arahu ma yadnu ilayhi ma da'a wannan suna cewa duk wanda ya kiyasar abin da bai gani ba da abin da ya gani to abin da ya zama yake kusa da shi shi wanda zai mushi wato jagora wajen ya nuna masa abin da yake nisa da shi abin da nake nake faɗa a nan shi yayi wato istinbabi ya fahimta ne a fahimtarsa na karan kansa na cewa mazala ya yi wannan sallah irin yadda ake yin sallah na walha shi haka ya fahimta amma wannan abin da ya gani shi shi kawai ya ga mazala ne yana yin wannan addu'a da ya gaina yi wanda kuma za mu zo mu magana kan inda aka samu matsala yawan addu'o'in guda biyu akwai aure guda biyu da matsala ya addu'a inda shi nan yace ya gani ya addu'a da kuma da kuma inda kuma aka samu ya ya kuma addu'a kuma a sujada da an samu wannan cewa matsala yayi wannan abin da zai nuna zai nuna maka wannan abin da na faɗa da ƙarshen nan shine abubuwa da dama daga ciki shine wato wannan mutumin ya faɗi cewa yana can nesa da Madina ne ya ce yana can nesa da Madina to kaga wanda yake nesa da Madina tsakanin shi da zai zo wannan inda zai zo akwai tazara tunda ya fita ne yana yana wato training na kibau to abinda aka fi tsammani kaga ba cin gari zai yi ba zai je wajen gari ne ce zai yi wannan abin to lokacin ko da daga kai ya ga wannan abin ya faru shi kuma a lokacin ne sai ce shi ke na fara baktu hunna shi ke na sai na sai na yadda wannan kibau din shi ke na fanta haitu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabi shi yana yin wannan abu to kaga wannan yana nuna maka cewa ba da shi aka bar sallah ba wannan kawai a hadisin ma a ciki wato akwai wani dalalan a bayyane cewa ya samu mazala ba da shi fara sallah ba tunda abin da sauran ruwayoyi suka nuna ba da mazala a cikin sallah ne yi wannan addu'o'i ba shi kaga ba ya bi samu sallar cikakkiya ba ko da ka ci samu wani rishi na sallah wannan shi dalilin farko saboda abin da ke nuna haka yana nesa da Madina sannan kuma sai a sai abu na biyu shine wato ya samu matsala yana yin addu'a to wannan kaga kamar yadda ce kaga za mu fahimci cewa wato bai riski sallan baki ɗaya ba sai faɗinsa cewa fakara a suratayn zai iya yiwa ya zama kamar da nace ya samu wannan wannan cewa mazala ya karanta sura guda biyu ya yarka a guda biyu ya samu ne daga waninsa a dunkule aka gaya mashi cewa sai tambaya ce nawa ne mazala ya wannan ya sallar nan sai aka ce mashi raka'a biyu yayi da aka gaya mashi kuma shikenan shi kuma sai aka ce mashi raka'a biyu bai tambaya ba shi kuma wanda ya gaya mashi bai gaya mashi cewa fa amma fa fa ga fa yanda aka yi ruku'in biyu aka yi shi kuma sai ya kiyasin abin da ya sani da abinda kuma wato bai sani din ba yace kawai yazo yana ba da labari sai yace kawai ai abin da ya faru shine wato raka'a biyu akai afwan abinda daban wuya ko da wahala ko akwai akwai rudewa sosai a cikin a cikin hadisi din abinda zai ƙara nuna abinda shi shi wannan abinda na faɗa dinnan saboda ruwayan da Wahab ibn Khalid dinnan da yace yayi raka'a biyu kuma yayi sujada hudu kaga wannan ai na sallah ce da aka saba da ita to ina ya samu haka tunda sauran sahabbai ba dukkan sahabbai da sun faɗa cewa ba haka aka sallan ba wanda ya halarci wannan abin ba zai a ce shi ya faɗa wannan magana ba to kaga dole sai wani ya bashi labari to cewa da yake ya gani wani lokaci zai fuzi hankalin wani cewa ya zo ya gani to shi ba abin da ya gani shi ne ka addu'a ma aiki ba fa sallan ba shi sallan daban a fahimci cewa sallan wannan sallan ita ya to wani ne ya bashi labari wannan shine zahirin abin da a fahimta tun daga shi da ya zo ta bada siffar sallan ya bada siffar sallan ne yadda ake sallan walha ko yadda ake sallan asuba ruku'i biyu su jira hudu aka ya bada ita eh ai wannan yayi ta bayan addu'a za mu za mu iya daukar ra'ayin ansa nawawi da salbai haƙi cewa kawai yayi istisardar ne kamar kamar wato ya faɗi abu asar abu ne faru ne kamar hadisin da yake cewa ai taimama a kaga taimama a qur'ani abin da yazo shine a shafa fuska da hannu to shi wancan hadisin sai yazo sai ya ce ai a shafa hannu da fuska wasu malamai suka ce shi a wurin ba yana son ya geranta maka bane yana son ya ga maka dai abubuwan da ake da ake neman da su ɗaya daga cikin fasa da malamai suka yi to ana iya samun haka kaga wani murawi ya zo ya kawo abu kawai zai tashi sai ga maka shi a dunkule wannan hawa ma kamar hadisin Abdullahi dan Mas'ud na hadisin cewa inna ahadakum yajma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman wannan suka malamai suka ce wannan thumma thumma thumma thumma da ake faɗi ba thumma da yake nuna tarasi ba cewa sai da aka kaza sannan aka kaza thumma ce da take nuna kawai daki dakin eh daki dakin kawai me ya faru a wanda me ke faruwa kamar kai da kace idan ka je baki titi ka je shagon wane ka siyo min kaza sannan ka je kaza sannan ka je kaza sannan ka je kaza kai anan ba kana bashi cewa sai yayi kaza sai kaza ba abin da kake magana shi ne da abubuwan da kake bukata kai eh to to ana iya samun wannan kawai abin da ake nufi shine a tarakhul jumali ba tarakhul ahdath ba wannan ga wanda yake mu'amala da nasoshin shari'a zai fahimci zai fahimci haka a sai kaga anan in a in ya tabbata akan wannan ihtimalin da muka faɗa sai ya zama a cewa da ya fi sallah raka'atayn wa arba'a sajidat fahimtan sa ne da yayi na tambayan sauran sahabbai da yayi tunda shi bai samu sallan ba tunda ai abin da zai ƙara gaya maka cewa ba samu sallan ba ai kunuti kenan manzo Allah ya ko in kunuti kuma ana yin shi a raka'a ta nawa ce ta ƙarshe ko kafin ko bayan rukuyi amma dai ana yin ta ne a raka'a ta ƙarshe kamar yadda kuma ruwaya ma ko a addu'a da yayi a sujada kuma ya nuna cewa kuma addu'a nan da yayi na sujada kuma ita ma yayi ta ne a sujada ƙarshe to wannan ke nuna maka cewa da wuya ya zama Abdurrahman ibn Sabra ya samu sallar da malika ya ba samu ne kawai na addu'o'insa ko kuma Allah kalli ka ce ya sami wato bangaren wannan addu'an ne kawai na kunuti da ya shiga sahu bai samu sallan ba shi bai tashi kuma sai ya ƙara ya ci ko sallar sa da an ci mishi raka'a biyu aka yi ya ci ko sallar sa yanda yanda ta kuce masa to kaga wanda ya ci ko sallar yanda ta kuce masa kuma wata kila ya wani a gefe ya ya tambaye shi alama wani raka'a nawa aka aka ce mishi haka biyu shi da ya gaba yin biyu kawai kaga zai gaba abin sa ne kuma ba a samu kuma ya ƙara bibiyan wani abu ba tunda wani sahabi in ya bazama kuma sai sai an gan shi balle kuma wannan kiwaja ta faru ne a lokacin da matsala ya koma ga Allah shekarar ƙarshe to kaga duk wannan ihtimal din zai yi shi yasa na fi daukar ra'ayin Sheikh bin Bas da yake cewa shi yana ganin akwai abin da ya kubuce ma Abdurrahman ibn Samura bai fahimta ba a wannan a wannan a wannan sallan da aka yi yazo yana bada hadisin ba yanda yake ba sai dai shi a tsammanin sa akwai bangaren da ya gani shine cin da matsala da yayi akwai bangaren kuma da ba gani yayi ba shine cewa an yi raka'a guda biyu to ba gani yayi ba labari aka bashi abin da yana ba gani yayi ba shine ba zai yi mu shi mu karɓar nashi ruwayan ba shi kuma duk sauran ruwayo sauran mutane duk mu ce kuma ba zai suka yi ba ai ba zai yi ba mutane biyu sun sun fi daya uku sun fi daya hudu sun fi daya har adadi da yawa kusan mutawatirai kamar da faɗa shekar mutane goma sha duk sun faɗi wannan kisan yadda ya ta faru amma kai ka zo kuma ka cika bauɗi haka da yawa ai dole wanda yake da experience na wannan kisan ya ba zai faɗa haka ba na'am su da su aka yi sallan bil ijma' balle shi da aka tabbatar da cewa ba shi bai ci da baki daya baki daya sallan ba don haka ni wannan shine abin da ya fahimta min saboda kusan sauran marwaita da alama kai wannan shi Abdulrahman bin saboda shi ke kawo wannan wannan iskalin haka ya bayyana min wallahu ta'ala alam to kaga wato tsarkiya tabbata ga wanda baya jahilta abu ko baya mantawa ko baya rikirkicewa ko a cikin sahabbai kaga zaka gane wato ba tabi'ai ba ba ba masumai ne ba ana iya samun wani ya faɗa abu sai ka ga ya yanda ya ɗauki saƙon ba haka shi maza da yake nufi ba shi kuma sai wani sahabi ya zai mishi gyara to amma kai tsaye wani sai ana dalili ba ka zuwa kawai sahabi ya zai baka hadisi ka ce ko dai ba haka yake nufi shi ne fahimta ba kamar da wasu daga ciki suke wani sai Abu Huraira wanda ya rujin sai ta ba su yadda da magana Abu Huraira saboda shi ba fakihi bane ba kuma wannan kawai wajen yan bayan suka fara magana shi ba fakihi ba amma shi fakihi ne mai fatawa ne ba amma kaga kawai saboda mutane yanda suke yi ma wato sun maza Allah kullun kashi kaga su yanda suke to wannan shine wato karshen wannan hadisi ban sani ba ko mu ci gaba wannan iya abin da na kawo na da an gane asalin da kisan take hadisi da tin sahih muslim amma da yawa daga cikin malamai daga wanda yake zungun isnadin sa sai wanda yake cewa ba hadace daidai ba gaskiya wannan hadisin ba hadace shi daidai ba eh ba hadace shi daidai ba akwai bangaren da wace ruwaya ce mursala shine cewa ya fa sallah rak'atayn wannan ruwaya ce labari ya samu akwai kuma bangaren kuma da ya gani shi ne ganinsa da yana addu'a za mu zo insha Allah mu magana wace irin addu'a ce ya kuma aka yi meye me dawo kan wannan hadisin ba in gurgo za a karjab din sa bane amma wannan bangaren da aka samu shugu baudewa shine malamai suke cewa ba zai yi ba to sai wannan shi mun riga mun tattauna a kwanakin baya kawai dai zan ƙara daddadawa ne saboda yanzu muna sardin masail ne abubuwa da ke alaka da masalolin babu da menene ake ake riskan wato sallan kusufi shi kamar da aka gani aka gani kaga ruku'i biyu ake yi ruku'i hudu a sallan baki da to ruku'i biyu kamar da mazala ya faɗa cewa man adraka rak'atan magana adraka salah duk wanda ya riski ruku'i to ya riski sallah to wace ruku'i ce ta sallah wace ruku'i ce ta kuma ƙari wannan malamai suka yi sabani wace ce ƙarin wace ce wace ce wata asali malaman malikiya suke cewa raka'an farko ita ce ruku'in farko ita ce ƙari saboda haka su a wajensu idan baka samu ruku'i ta biyu ba in kai in kai misin ruku'i ta farko da ba kari ce wannan ka raka'an ka tana nan in dai ka samu ruku'i ta biyu wannan shine ra'ayin malikiya su kuma kuma kauli ne a shafi'iyya amma su hanabila suka ce a'a su ta farko ita ce ta asali ta biyun ita ce sun sun juya abin kenan an yi hannun riga tsakanin su da maliki hanabila da malikiya sun yi hannun riga da na fi dan karkata ma ra'ayin hanabila to amma daga baya kuma na ƙara nazari sai na fahimci gaskiya ra'ayin malaman malikiya shi yafi ya kamata a ce ya fi zama daidai ba don komi ba saboda ruku'i na biyu shine yake ɗamfare da daidaituwa da ake yi daga ruku'i wanda shi kuma daidaituwa ne kai tsaye ke da alaƙa sujjada shi kuma ruku'i na farko da su hanabila suke faɗa shi wannan da aka yi ruku'in farko shi yana da alaƙa ne da tsayuwa a karatu-karatu na sallah da barin warware a fahimci abin da nake magana yawwa shi abin da nake nufi kaga ka'ida abin da baka saba sani idan aka yi ruku'i to wajibi daga cikin rukun da ke bi mata shine dagowa daga ruku'i a daidaito shi kuma dagowa a daidaitin nan shi kuma yana damfara ne da da sujada sujada ne ke bi masa to shi kaga wannan rukunan guda uku suna bi da juna ruku'i rukuni dagowa rukuni sujada rukuni haka suke da juna to yanzu idan ka ce yanzu ruku wato wannan na farko ita ce asalin ruku'in da in kai misa in ta kai misa raka kamar da Hanabila ke faɗa to yanzu ka kuma ce waɗannan wanda suke tsafarar juna kuma ka raba su shi wancan wanda na Hanabila suka faɗa shi tsayuwa ne wanda yake da alaka da karatu ya fi kamata a ce a kamanta shi da tsayuwa ta karatu ba tsayuwa ta zuwa ta zuwa sujada ba shi kuma dama sujadan da rukuin da Allah ta'ala yake kuma zalla ya alakanta mu cewa idan mun samu wata baraka shine wanda daga shi za a dago za a tafi sujada ba wanda daga shi za a karatu karatu wanda kuma za a tsaya a dai yana karatu ba dai za a karatu ya fi daidai da kabbara harama da kuma tsaya tsaya karatu Eh. ta farko ita ce wajibi.
To kaga a nan wani kamar yadda da suka faɗa, na biyu shi ne ƙari.
Na uku shi ma ƙari. A kan asali.
Eh. To ai shi na alula inda yake. Shi na alula a jere yake. Shi kuma jerin ta tsakanin wannan rukunan shi kuma yana da muhimmanci a wajen malamai. alayi halin ne malamai sa cewa duk wanda kai kai yayi daidai wanda a cikin ne ba wani saboda babu wani rashi kafi a jin nazari ne ani ma kaga yanzu kawai dagewa dai na dinka fadan abin da ya bayyana ba wai ba wai wannan bane ni da abin da nake cewa abin da yafi dai shi shi ruku'i na farko da na bila ke fada ya fi dacewa ya zama wato yayi kama da mafarin sallah yanda da kai kabbara tsayawa za ka kato ya fi kama da wannan akan shi kuma wancan a jere suka tafi to kuma karka raba din shi yafi alheri ya zama daga ruku'i sai dagowa daga dagowa sai sujada amma wannan idan kai kaga tsakani akwai wani abu tsakani kuma eh shi abin da nake abin da nake faɗa kenan wallahi ta'ala alam dai magana ce tsakanin malamai wanda suka yi haka to sai lokacin da za a yi na sallar kusufi a wani lokaci ake yi shi ma dai wannan malamai sun tattauna wannan dai abin da yake tabbatacce kai tsaye mazala ya yi sallan kusufi ne lokacin fada haka wani a bayyane yake tunda gashi ana bada lokuta ma ana cewa wani karfe kaza wani karfe kaza wani karfe kaza su malamai na wato na astronomers suna fada kuma dama sauran ruwayi hadisai duk abin sun cewa wannan sallan ta faru ne a lokacin buhar wani a tabbaci haka a haƙi hadisin ma ake sallallahu alaihi wasallam to a sabarin da suka yi shine idan kusufin ya zama ya faru a lokaci na karaha kuma zuwa yake ne lokacin sai yake karewa yana da lokaci da yake kare kikewa zuwa gare sai kare ko kuwa abin da lokaci to wannan shi sa malami suka tattauna akan akan wannan ibn wahab abdullah ibn wahab daga talibin imam malik wanda yake kasan masar ya rawaito riwaya daga imam malik yake cewa ya halatta ne kawai a salatul kusuf lokacin da sirrin lafiya ya halatta tajuzu hina tajuzu nafila haka shi imamu malik yake faɗa kuma wannan shine ra'ayin wato mazhabi na malikiya su sai lokacin da aka ya halatta kai nafila lokacin kawai za ka yi wannan wannan kuma shine ra'ayin abu hanifa wannan shine ra'ayin Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari kuma riwaya ce daga Imam Ahmad kuma wannan shine mamashurin mazhabansa kuma wannan shine maganan galibin manyan tabi'ai akwai alaman inda suke hikaitowa ma kamar suna da wani haske kamar sun samu daga wasu daga cikin sahabbai ruwayoyi da aka samu cewa idan lokacin in ba lokacin ba lokacin sallar nafila bane to ba ji ta addu'a kawai kamar kamar kamar bayan a da azhar kaga lokacin nafila ne kamar kamar lokacin nisfun nahar gabda da zaki zawaji kamar bayan asuba kafin kafin walaha kamar bayan la'asar har zuwa goshin da rana ta faɗi an bi lokaci ne na karaha kamar da aka sani sai da addu'a sai da addu'a an kaice lokaci an kaice lokaci su eh a Abdullah Sadani ya rawaito ruwaya daga Ma'mar ibn Rashid al-Yamani yake cewa sa'alta Zuhri na tambaye Muhammad ibn Shahab az-Zuhri an aya akan sallar da ake yi kan aya wato sallar da ake kan wannan kisu rana ko wata takunu ba'da al-asr za a yi bayan al-asr qala sai ce addu'a yace a sai da addu'a walaysa fiha salatun ba'da al-asr ba ba wata sallar za a yi bayan al-asr kultu sai nace amman tuhaddith to amma daga waye kake bani wannan wannan fitawar az-zuhri az-zuhri mutum ne mai fafa da ilimi su idan sun ya bada fatawa to akwai yanda suka san cewa daga ina samu ta in ya bai faɗi cewa a asali daga daga sahabbai bane ba to su san wannan fahimta ce in kuma ya faɗa cewa kai daga sahabbai daga bazalin shi kaga ana da ilimi kuma to sai shi azhur ya ce a kazalika kanu yasna'u haka dai muka ga suna yi haka dai muka ga suna yi abinda yake magana suna shi zuhuri bai haɗu da manya-manyan sahabbai ba a cikin sahabban da haɗa su ƙananu ne na sa'anas bin malik ba su da yawa amma ma galibin malamansa su ne sa'id ibn musayyib daga cikin manyan tabi'ai da salim ibn abdullahi ibn umar da nafi' maula ibn umar da abu salama ibn abdurrahman ibn auf da kuma ubaidullahi ibn abdullahi ibn utba daga cikin manyan fuqaha sab'a waɗannan su ne manyan mabin to in ka ga kazalika kamiyas da'un abin da aka yi tsammani shine ke ina da malamansa duk da akwai ruwaya kuma wata kamar daga asu aba da sauransu da suke nuna kamar akwai wani haske na sahabbai ba wai karara ba amma dai akwai wannan ihtimalin an samu daga hasal basu ya samu daga afa amma kuma hasal basu ya da suna daga cikin tabi'ai suka din zama suna ruwaya daga manyan manyan sahabbai su so an samu wannan ko kaga anan amma dai a wannan ruwayan shi zuhuri ya ga maka ƙororin ilimin sa kazalika kanu yasna'un ba hadisi yake da shi ba da wannan abin da sa nake faɗa haka saboda akwai abin da in ka ga sahabbai sun riga sun faɗa baka san wanda ya saba ni ba to ka tsaya kana ta duruduru kan nasi ba bari in gane nasi daidai a nasi wannan kana ɓata maka lokaci ne ka tafi zuwa wajen wannan aikin sahabban ka saukar da aikin su mazauni na matsayi na wato bayani suna maka sharhi asalin abin da ake nufi amma yayin da aka samu cewa ijtihadi ya shigo ciki to kaga yanzu shikenan zaka iya baka iya ijtihadin ka koda ka saba wasu daga cikin sahabbai to wani ba a cewa ka saba ma ra'ayi na salaf eh za ba a cewa ka saba ra'ayi na salaf sabanin wanda zaka ga wasu daga cikin malamai duk da mun san suna kan tabarkin cewa Qur'ani da sunna kuma da kuma fahimtar magabata to amma wani lokaci saboda wato gyara lokacin su kan dalili sai ya zama ya ya rufe musu ido su ke kallon abin da sahabbai su akai sai ya jawo su bada wata fatawa wanda su saba kuma manyan sahabbai akai kamar yadda za ka ga wani lokaci ana danganta shek nasa albayin da cewa shi kaɗai ya taɓa faɗin cewa haramun ne an yi zunubi wanda ya azumar asamar shi bai ɗauki abinda malamai ke fassara wannan hadisin da shi ba suna faɗa to wataƙila abin da ya jawo wannan shi ne inda an ƙara kowa magabata za a ƙara fahimta wasu abubuwa wannan magana ce mai tsawo shi shi yake daidai ko ba shi ke daidai ba na dai kawo da misali ne wanda ka cikin misalai da ake kawowa to a sai na ce wannan shi ne wato abinda ake rutuwa daga ya ce kazalika kamiyar suna'un a zuhuri kamar yana ishara ne zuwa ga abin da ya ta faruwa a madina ko kuma a maka a dai hijaz ne wanda laif ibn sa'ad daga cikin ɗalibawansa ya ba da labari ibn abdulbar annamari a cikin kitabu at-tamhid ya kawo ya kawo wato ruwaya da ya kawo ta daga Alif ibn Sa'ad Laif ibn Sa'ad yake cewa hajjatu sanata talata sanata talatin sanata talata ashara wa mi'a na yi haji shiga ta ɗari da sha uku in ji Laif ibn Sa'ad dan tsarin maliku ne kininsa ne sosai tare suke suka karatu sosai wa alal mawsim Sulaiman ibn Hisham a wannan karo wanda ya zama Amirul Hajji sarki a wannan lokaci shine Sulaiman ibn Hisham daga cikin wato sarakuna na na wato Banu Umayya ko Banu Abbas ne ko daga cikin Umara din su ne tunda Banu Umayya a lokacin da 130 da wani abu ne suka to ya ce 113 130 su kuma aka kashe Marwan bin Muhammad Banu Umayya ne dai wa bi makka aba ibn abi rabah a makka akwai aba ibn abi rabah a makka ne abin ya faru aba ibn abi rabah babban tabi'i akwai ibn abi mulaika babban tabi'i akwai ibn shahab az-zuhri shi zuhri ne zake kaga yana cikin abin da ya faɗa fara a baya akwai ikrima ibn khalid akwai amr ibn shu'aib akwai qatada ibn da'amat as-sadusi akwai ayyub ibn musa akwai isma'il ibn umayyah sai ce fa kasafat ash-shamsu ba'da al-'asr sai aka samu a wannan rana rana ta kisfe bayan la'asar fa qamu yad'una Allah sai suka tsaya ko suka cinga yin addu'a kaga wannan fa manyan sai fa malaman zamanin su suna manyan malamai a lokacin akwai wanda ba sa baya nan a cikin su akwai wanda baya nan amma dai a lokacin dai musamman ana maganar zuhuri ana maganar katada ana maganar abu ibn abi rabah ai wannan an tara malamai ana maganar isma'il ibn umayya manyan malamai kusan duk sun haɗu ibn abi ibn abi mulaika da sauransu yace fa qamu yad'una Allah fil masjidi sai suka dinga yin addu'a a masallaci fa qultu li ayyub bin musa ni kuma Allah bin sai nace ma ayyub bin musa ma lahum la yusalluna to misa ba sa yin sallah wa qad sallana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil kutubi matsala fa yayi sallah a kutufi qala sai ce annahyu shi yana daga cikin malaman dalilin ɗaya daga cikin malaman sai ce annahyu saboda hani da aka zo ja annahi ja fi fi salati ba'da al-asr saboda hali ya zo akan kar ai sallah bayan al-asr falidhalika la yusallu sallah ka ba sa yin sallah kaga ashe ba istihadis ne su ba suna ba suna da hadisi bane ina son a fahimci bambanci tsakanin waye na da hadisi ko kuma ya samu daga sahabbai ne ko ko a yana tawilin abin da ya sani ne na hadisi kaga shi da tashi sai ce saboda hadisi ya zo akan hali shi fahimta ce bambancin haka shi ne haka zaka wani malami zai iya sabawa kuma ya zama maganar tafi inganci akan cewa wannan magana ce ta sahabbai ba a san wanda ya saba ba in magana ce ta sahabbai ba a san wanda ya saba ba to duk wanda ya zo ya saba musu ba to shine ke kan kuskure Allah yana cewa man shaqiqa rasulan ba'di ma tabayyana lahu huda wa tabi'a ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira babu da sahabbai su ijma'i kan abokan ka zo ka ce wai ka gane ga fasara yadda ta Qur'ani ba zai yi ba to sai ke cewa والنهي يقطع الامر wato hani kuma ya yanki ko ya datse fadin umari da aka yi a sallah wannan duk yana suna nuna maka cewa sun yi tawilin hadisin da ke nuni cewa idan ba a yin sallar nafila bayan la'asar su kuma suka ga wannan ba sallar farilla ba ce suka shiga da cikin wannan fadin ma'anar wannan hadisin kaga da hadisin ba a faɗa aka yi karara ba ashe fahimta ce wannan shi ma kashi annabi Musa sai kuma yana yin fatawa da wannan hadisin inda shi yana cewa ne za a yi shi zuwa nisun nahar amma daga nan da abin da ya zama bayan la'asar da sauransu shi na ganin ba za a yi ba ibn al-qasim daga cikin malikiya su dalibin imam malik yake cewa a'a a yi sallah ta sallah buhan a yi sallah da walha ila zawali har zuwa zawal bayan zawal kuma shi kenan kawai shi ba za a yi ba a wannan shi ba mai da wanda didi ba ka ba ana yin nafila ma bayan bayan azhar ya zaka ce ba za a yi ba shi ba shi dalili dalilin sa ba ta ba yi ba yi da karfi to kuma kamar da nace akwai akwai hani da aka rawato kamar yadda ke cikin musamman na Abi Shayba da sanadi tabbatacce daga Afa Afa yake kaitowa cewa haka muka samu ba sa yin sallan kusufi a cikin lokacin da rana ta kisfi inda lokacin karaha ne ba sa yi amma kuma to shi kuma madindin ne yana da sahabbai da ya gani shi shi galibi in ya hikai to ga an fi tsammanin sahabbai ne to amma dai wannan baya kore kuma ya zama wasu daga cikin sahabbai ne ya cimma suna da wannan fatawar kamar su Jabir kamar su Abdullahi dan Abbas kamar su Aisha irin su Abu Huraira irin irin su da sauransu kuma Hassan Basri shi ma haka ya kai to Hassan Basri ya ga ya ka sahabbai amma kuma yana yawan yi irsali shi kuma ya ga sahabbai da yawa yawan da ruwayansu duk suna cikin musamman ibn abi shayba wannan shine ra'ayin malikiya da suke cewa a su wato ba a yi mata ba a yi wannan sallan ba za a yi wannan sallan ba lokacin karaha lokacin da aka ce kar a yi sallan nafila to ba za a yi wannan sai da kada kai addu'a da dama a cikin sallan ai an ce ku je ku yi sallah ku yi addu'a ku yi kaza ku yi sadaka ba wai an toshe maka abin bane baki ɗaya wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a kawai wato za a yi ta kowace lokaci ruwaya ce daga Imam Ahmad ruwaya kuma wannan shine ra'ayin Abu Thawr shine ra'ayin Imam Shafi'i musamman shi shi ya ce kullu waqtin kowace lokaci a samu kai a yi ta saboda ta da alaka da dalilin ta wannan kuma shine ra'ayin galibin Shafi'i na ta musamman ce dalilin yin ta wannan kuma shine zabin Sheikh Usman ibn Taymiyyah shine zabin Sheikh Usman ibn Taymiyyah yana cewa za a yi ta kowane lokaci ta bambanta da wato salon lafilfili su waɗancan malamai Allah ta alaji kansu sun yi sun mata fassara ne sun ɗauki da matsayin nafila wacce take mutlakan nafilfili to kuma wannan dalili ne kamar nafi karkata zuwa gare shi duk da wato girman sha'anin magabata ba shi wa yanzu ka zo ka ce kai naka da karfi da daji ya fi nasu da amma dai kamar yadda kanka muna ta tafiya ina ta nuna muku cewa a fahimta cewa wannan fahimta ne akwai mai tsakanin fahimta da kuma wani abin da duka suka ijma'i akan shi fahimta ce kuma suna aka in aka tambaye su dalili suna ba da dai wannan hadisin da muka sani ne shi kuma wannan hadisin wasu daga cikin malamai suna faɗan cewa bai shafi sallolin da ake kamar tayyib masjid ba kamar sallan kusufi kamar sallan wannan da yake da suna salloli masu dalili suka ce bai shafa ba a cikin hadisin akwai abin da zai nuna maka haka a cikin hadisin akwai abin da zai nuna maka cewa wannan ra'ayi na biyu shi inganci shine faɗin sa fa idza ra'aytumuhuma idan kuka ga wato kisfewar rana ya faru ko na wata ko na rana fad'u Allah to wato ku yi ku yi ta addu'a wa sallu ku salla hatta tankashi fa sai ta yayi kaga anan mazala sai alaka ta shi da dalili ba to gaciya sai alakanta shi ya saki abin kuma yace kuma dalilin yin sa dalil kamar sallar azhar da aka ce indira ta ta yi zawali ku kai an baka an baka hukum alwad'i ne sai an ce maka ga in ka haka za to ga sallah to shi ma shi aka ce in ka ga sallar ta kisbe ba a tokace aka ce wai a amma ba ku cire lokacin karaha a ciki ba faɗa wannan magana ba a suka daga cikin kuma abinda malamai ke kawo na na dalili shine wato manzo Allah an samu a lokacin karahan an samu ya yi wasu daga cikin nafi shi kuma daga cikin abin da aka samu shine bayan sallan sallan wato la'asar din an samu ya yi ramakar wata ratiba shi ta kubuce masa har daga cikin matansa suka aika a tambaye shi mun san baka yin sallah sallah bayan la'asar me ya faru yake cewa ta kubuce min ne ban samu na yi ratiba ta ba kaga nafila da yayi me ya sanya ya maza Allah yayi wannan saboda wannan ratibar wani wurji da ya saba yin ta yanzu dalili ne ya kama ba wai ya kage wata nafila ce ba to ita ma yanzu wannan cewa inda dalili ya kama a yi ta kawai sai a yi ta ita ma wannan shine ra'ayin sauran malamai irin Ibn Taymiyyah da sauransu kuma wannan shi yafi daidai Ibn Taymiyyah na cewa wal azhar jawazu zalika abinda yafi daidai shine halaccin wato ayi nafila ko da bu lokacin karaha ne wannan wannan sallar na kusufi wastihbabu kuma musahabi ne ya fufi idza tawrik idan aka ce ba za a yi ba to sai shi za a yi sai lokacin ta yayi ko a zama ba a yi wannan sunnan ba baki da sai Allah ya jarabce ku zama duk lokacin da zai faru lokacin na karaha sai ba za ku sunna ba sai aka zo a ce za a yi wannan sunna ita shi abin da yafi dacewa kenan an wancan hadisi da kuke huta da shi shi kashi manzo Allah an samu ya taba dan takure mishi ya rage mishi fadi da aikin sa to shi ma wannan ya bi wannan ya bi shi shi ma ya rage mishi faɗi na so mu gama wannan wannan abu da lokaci ya riga ya ko ba za mu iya ba za mu iya gamawa ba amma dai duk masailin da suka rage mana insha Allah ta'ala idan muka zo sati mai zuwa za mu kare shi masailin da suke da alaka da wannan babi akwai sauran masaloli da suka dan rage da suke da alaka da wannan kisfewan rana in za mu zo nan kisfewan wata shi kansa ana jami'i kuma a jami'i ana kaza ko ba kaza duka wanne ne ba wanne ne ba insha Allah za mu zo za mu tattauna akan wannan insha Allah abin da muka da Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم نعم in an samu dama hasali ma akwai ma akwai ma hadisi na Ali bin Abi Talib da yake fada nuna cewa shi kashi bayan la'asar din ba wai immediately bayan la'asar ba in dai lokacin da kai la'asar ka ga rana kuma ma zalata naqiya tana da kaifinta ba za ka iya kallon rana ba babu wannan alaman reddish spot din nan in babu alaman shikenan za ka yi sallar ka karahan na fara wani lokacin da ka fara ganin jajaja shi ma yana daga cikin abin da wasu daga cikin malamai suka yi mai shirin albani ta a kansa makon hadisi ne nuna haka hadisi ali bin abi talib hadisi ne nuna haka kai tsaye saboda haka bayan lasan ake magana ana magana bayan lasa sakadiya sosai ba bayan lasa ta farko ba wanda yi ta bai lasa sai ta nuna kaga shi ake magana da shi saboda haka in akwai wata nafila da mutum zai ke gani yake bukata ya yi bayan lasar bai riga ya yi ba kamar ya zo ya yi latti bai rata masa ba ko da ke da sallar la'asar malamai sa cewa ba ta da rata ba amma akwai lafiya da bai yi ba dai ake bin sa bashi shikenan zai iya yi a wancan a waɗannan lokutan insha Allah ta'ala na'am na'am ba sa yi sai su ce addu'a su ba su yi ba ba sa yi ya ma malki su a wajen su inda lokacin karaha ne ko kashi wata lati sai da ya hakura kuma za su yi da a zauna kawai kaga su waɗannan manyan mutane ai manya kai a nima sun mun kwarjini ai sun mun kwarjini manyan malamai ne fa shi yasa wato shi dai wannan ya fi dace ra'ayin da na biyu ya fi dacewa da asalin nassan hadisin ma'aikin ya kuma fi dacewa in kuma baka ɗauki ra'ayin ba to akwai wasu aikace aikacen salaf ɗin da in ka ɗauki ra'ayin farko zai zama ya sun kwance maka da ba idan ba haka ba ai waɗannan suna da kwarjini waɗannan gaskiya zai wuya a iya barin ra'ayinsu a je ra'ayin wani su eh su hujjar su hadisi amma hadisi an kaga ba karara bane ba fahimta ce yanzu shigar da satin kusur kuma fahimta su ce eh shi kuma wannan kaga a cikin shi shi cikin cewa fa idza ra'aytu muha mazala ya alakata yin sallah ne da ru'ya shi ya alakata in ra'ayi sallah ne in an gani shi kuma ganin nan zaka iya gani a farkon lokaci zaka iya gani a tsakiyar lokaci zaka iya gani a ƙarshen lokaci shi ka shi ka yin sallah ya alaka da ganin kisfewan ne ba lokacin kisfewan ba an fahimci shi sa wannan hujjan shi a lafazin hadisin na mazala ya fi taimakon nabiyin saboda shi ya alakanta abu ne da ru'ya gani ba lokaci ba da ya ce ne lokaci da kaga wani abu ne daban amma shi ya ce ne in kun gani ku yi to wani sai zama hukunci ne wadai kamar in da aka ta in wato rana ta ta yi zawali ku sallah an alakata shi da wannan zawalin ne da shi aka alakata wannan sallah in yayi to sai za a yi sallah in kuma bai yi ba shi kenan kuma malam abin da kan ce za su su kuma taron wannan malamin duk su fahimci a to amma kuma akwai da suka saba musu ai amma gabatan shi da ba gaskiya ba a cewa wai adadi masu yawa ana iya samu duk wannan ihtimali ne ana iya samun haka kaga da aka tashi aka ci ai fitawa dan suna haka gaskiya daga cikin magabata su Imam Ahmad su Ali bin Abdullah al-Madini Yahya bin Ma'in da sauran malamai manya sun zauna ana muzakaran hadisi a wani waje haka da suka kebe sai aka kira sallah to saboda kwarjini da kuma wato magabatan nan akwai ikhlasi a tare da su idan sun san akwai wanda ya fi su falala to ko sa da fatawansu to su za su yi shiru ne su bari shi wacce fara fatawa shi ya fatawansa kuma shi za a bi to sai suka koma kawai kowa fa an zo ana magana ya inganta ko bai inganta ba wanda ya kuskure ko bai wanda shi ake suke kira muzakara amma da aka shi fatawa kowa sai ka juya kare imamu Ahmad kuma wasu suka sidda kai ba za su ce komai ba a gaban su shi Imam Muhammad ce nahnu huna jama'a nusalli hauna. Mu ma nan jama'a ne mu sallah a wajen mu. Wanda zai ce wa a shin da an kira sallah a cikin magabata ce shi zai tashi dai. Ai wannan kaga Imam Muhammad saboda haibar sa ne da kuma suna ganin yanayin girman sa a ilimi da sauransu suka salama masa akan wannan ba kuma bai lazanta cewa kuma sun yi da wannan fatawa. Dukkan su ba ya lazanta haka. So ana iya samun haka. Shi Rasul Albani na taɓa ba mu labarin cewa an samu wasu lokuta ka san shi yana cewa an dauko da karfi sake hannu za a yi to amma akwai lokacin da shi ko shirmin ba ya saba masa mutumin na makahu ne dan ka fahimci yadda mu yanzu ɗalibai ilimi muke rasa wannan ikhlasi mutumin na makahu ne amma shi rasa albani da ya je zai yi sallah a bayan shi sai ya kasa ya yi jara'a ya sata hannun nashi sai shi ya kama hannun ya ce a wani lokarin kawai na ji kawai fatawan tashi bin batsin zan eh saboda yadda suka yi kyauta samu matuna zaton cewa wani in kaga ya fatawa tsakanin shi da Allah ya baka fata wannan kuma yadda nake jin cewa ni ina ganin ma kamar shi wannan ya fi ni saboda shi zai fi ni fahimta so ana iya samun haka daga bawacin shi da ya bada fatan kuma sai suka bi shi aka haka ashe maganan Uthman bin Affan na cewa a wutirinsa shi daga baya yana in yi wani wutiri daga baya tashi zai sallah zai ƙara yin wani wutirin da muka yi a katu a baya yace ce ya lalata wata ya lalata wata ya nakmu wutirin da ake yi ya warware wani wutirin ba Abdullahi dan Umar bi shi ba ya bi shi ma wannan ba kuma ya nuna maka cewa kuma wai malisar malami sun sallah ba in dai aka dan yi sabani ko ya zama inda aka yi samu fannin fatawar ijtihadi ce to wani malami ko zai saba wannan babu liki ko da ko ne malamin ne yanzu ne ba za a ce ya saba magabata ba amma abin da zai zama suka yi ijma'i wajen fasara shi ko suka ijma'i wajen aikata shi to kuma wannan ka saba ne ka zo ka saba eh wannan shine bambancin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala